ilimi
لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فضله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu na littafin riyadu salihin muna cikin kitabul mansura wal mulah yau za mu tashi akan hadisi na talatin da shida a cikin wannan kitabul mansurat wa an asim al-ahwal an abdullah ibn sarjisin an rawaito daga asim al-ahwal babban tabi'i ne almajirin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito an abdullah ibn sarjisin daga sayyiduna abdullah ibn sarjis radiyallahu anhu ya Allah ka tabbata a gare shi kala ya ce qultu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallama na ce wa manzon Allah tsira da aminta Allah ka tabbata a gare shi nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah gafarallahu laka Allah ya gafarta maka mana ka ji daɗinka Allah ya gafarta maka. Ƙala sai manzo Allah ya ce walaka ai kai ma Allah ya gafarta maka. Wannan malaman hadisi sun ƙara wa juna sani akan wannan maganar gafaran lahu laka. Shi ya sa bai sa kwashin maka a wajen ba. Cewa du'a'un addu'a ne au ikibarun ko kuma a'a labari yake bayarwa labari shine abin da na fassara Allah ya gafarta maka kasu labari ne ko ko kuma addu'a ce ma'ana yana cewa Allah Allah ya gafarta maka idan aka an kaka abbacin wani marigayi ba ana cewa kafarallahu lahu ko rahimahullahu ko rahmatullahi alai kaga wannan ai da sigar addu'a ne Allah ya ji kansa ko Allah ya masa gafara to gafarallahu laka ne yana ɗaukan Allah ya maka gafara shi ga ta addu'a kenan du'a'un au ikbaru amma dai ba istifhami bane zai iya zuwa da siga ta istifhami a sa question mark a wajen ya zama gafarallahu laka Allah ya gafarta maka to amma baya cikin abin da ake nufi anan ɗayan biyun dai du'a'un au ikbaru ko dai addu'a yake wa manzon Allah Allah ya gafarta masa ko kuma labari yake bayarwa amma labarin ya fi ƙarfi akan addu'a saboda dukkan saƙon manzana sun san matsayin manzan Allah a wajen Allah sun san meye matsayin zunubi a wajen manzan Allah inda ai Allah yake ya ga kira lakan lahu ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara to ba kasafai za ka ce sahabiya ta manzan Allah wai Allah ya gafarta maka saboda sun san shi baya zunubi in ya yi ma Allah ya gafarta masa to saboda haka ya fi ƙarfi a siga ta labari ya ce ya rasulallahi gafarallahu laka kai kan ka ji daɗinka Allah ya gafarta maka ƙala sai manala ce wa laka ai kai ma Allah ya gafarta maka ƙala asimun shi asim al'ahwal wanda ya rawato daga sahabi abdullahi ibn sarjin fa qultu lahu sai na cewa shi sahabi abdullahi ibn sarjis ko dai yana nufin kana nufin istaghfara laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda kalmar walaka ai magana ce a dunkule gafara Allah laka ko shi ma yace walaka kaga a zahiri kalma ce a dunkule tana iya daukan ma'anar gafara Allah laka tana ɗaukan kuma wata ma'ana daban saboda haka shi asir sai ya tambaye shi akan wannan kalma da manzo Allah ya masa walaka to kana nufin kenan istaghfara laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara qala na'am abdullah ibn sarjis yace wa asir kwarai kuwa abin da yake nufi da walaka kenan kamar yadda nace gafara Allah laka shi ma yace walaka Allah ya manzo Allah ya nema mun gafara inda yake walaka kuma tala hadhihi al-aya sannan shi Abdullah ibn Sarjis sai ya karanta mu wannan ayar shi tuntuni tun a zamanin manzon Allah da yake masa walaka ya gane me manzon Allah yake nufi ashe yayi iktibasi ne daga ayar Qur'ani da Allah yake cewa wastaghfir bi dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat nan kalmar na'am walaka dinnan ta biyun fa ba ta farkon ba walaka ta biyu shi asim da ya tambaye shi yanzu manzo Allah ya nema maka gafara kala sai sahabi abdullahi ya ce masa na'am ya nema mun gafara walaka kai ma da baka ganci ba bai ganka ba ya nema maka gafara eh wannan ba wai wata maziya ko falala ko kusiya da take banta da ni sahabi ba kai ma asim din walaka kai ma manzo Allah ya nema maka gafara ثم تلا هذه الآية sannan shi Abdullahi ibn Sarjis sai ya karanta wa Asim wannan ayar. Ka ji ba Allah ya ce masa wasu daga fili da zambika ka nemi gafara a wajen Allah ga zunubinka wa lilmumini na ka nema wa muminai maza gafara wajen Allah wal muminati ka nema wa muminai mata gafara wajen Allah ba ka san ko manzon Allah shine farkon wanda yake dabbaka umarnin Allah tunda Allah ya ce wasu daga ka nema musu gafara to ai ko ka san manzo Allah ko ya riga ya nema mana gafara kuma wannan yana nan har zuwa ƙarshen zamani har zuwa tashin duniya sharaɗi kawai ka yi imani ka zama mumini ko ki yi imani ki zama mumina to kana yin imani ka zama mumini to kana ƙarƙashin gafarar manzon Allah da ya roƙa ma a wajen Allah ba wai ya ke ɓanta da shi sahabi Abdullahi ibn Sardis kadai da manzo Allah ya ce walaka ba ba kuma ya ke ɓanta da shi tabi'i Asim da Abdullahi ibn Sardis ya ce masa kai ma ya nema maka gafara ba kowa ma inda ya yi imani kuma da ƙarƙashin wannan falala da wasu daga birnin zambika wani mu'mini na wani mu'mina wani hadisi rawahu musulmi al'imamu musulmi ya rawaice shi wa an abi mas'udin al-ansari an rawaito hadisi daga sayyidina abu mas'udi al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala ya ce qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta inna mimma adraka an-nasu haqiqa yana daga abin da mutane suka riska min kalamin nubuwati al-ula daga zancen annabtar farko abinda suka riska shine idza lam tastahi idan ba ka jin kunya fasna' ma shi'ta ka aikata duk abin da ka gada wannan asalinsa wahayi ne da Allah yi wa wani annabi daga cikin annabawan farko yin kalamin nubuwatin kula amma yau da gobe kalmar sai ta tsufa a bakin mutane har ta koma kalin magana ina fata an gane sai da manzan Allah ya zo sallallahu alaihi sallama ya samu larabawa suna faɗa a matsayin kalin magana in ba ka jin kunya ka aikata abin da ka ga dama sai manzan Allah ya tabbatar wannan maganar fa mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatin ula yana daga abin da mutane suka riska daga zancen annabtar farko yau da gobe yau da gobe har ya maida ita ta zama karin magana ya zama kamar ba ayar Allah bane ko ba hadisi ne da Allah ya wa manzanni wahayi da shi ba to ko a Hausa ma muna da abubuwa da yawa wanda asalin su in ka bi su zaka tarar karatu ne saboda ya tsufa kawai sai sai zama Hausa ya zama karin magana akwai su da yawa a cikin hausa da dukkan yarurruka ma in dai musulmi ne suke rayuwa musulunci kuma ya daɗe a cikinsu to za ka samu suna da wasu kalin magana su wanda idan ka bi shi za ka sanar yana da wata alaƙa da kamanceceniya da wata ayata ƙur'ani ko kuma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau da gobe a bakin mutane sai aka ɗauke shi kamar kalin magana ne kamar misali hausa suna cewa ba a yaban dan kuturu sai ya shekara arba'in ko to maza Allah ai ya ce idan mutum ya shekara arba'in to ya samu aminci ya kubuta daga cutar kuturta in dai mutum ya kai shekara arba'in to ko uwarsa da ubansa da suka aibe shi kutare ne to shi ya haye kuturta ba za ta kama maza Allah ya faɗa wannan a hadisi to kaga shine yau da gobe sai aka mai da shi Hausa wai ba za a yabi dan kuturu a ce a wannan ai lafiyar sakamakon wannan ai shi ba kuturu bane ba za a yi garaje ba ko sai ya shekara arba'in yawwa to akwai maganganu da yawa a cikin hawa da an ka bi su asali za ka tarar hadisi ne kwayar alkur'ani ne sai aka mai da shi hausa sai kamar a yan uwanmu bare bare suna cewa kiri zinnimiya bultijin ko kiri zinnimiya bultijin ko kare in ka takura masa to zai zai zama kura in ka matsa masa tura ta kai bango to fa shi ba zai yi koro ko kai ko shi to ji ba ne suka sai asalin sa karatu ne ya tsufa yau da gobe sai aka mai da shi karin magana to kowane yare kana samu wannan har fulatanci in dai yaren ya daɗe da musulunci to sai ka samu wasu kalmomi da asalin su karatu ne yau da gobe sai aka mai da su hausa ko aka mai da su wani yare wannan hadisi yana nuna maka muhimmancin kunya a wajen musulmi kunya tana taimakawa musulmi wajen jin tsoron Allah amma rashin kunya mutumin da idansa ya ƙeƙashe baya kunya uban kowa to zai iya aikata dukkan ayyukansa kunya ɗin kamar linzami ce da take takawa mumini birki wajen aikata yawancin ayyukan samu mutumin da yake da kunya da yawa ba zai iya tsiraici a gaban mutane ko ba ma tsiraici na haramun ba wani ba zai iya cin abinci ma a gaban mutane wani ba zai iya shan rake a gaban mutane ba yana jin kunya amma wanda idan sa ya bushe ina ruwansa gaban kuma sai tsiro na yi tsaro ka wannan kuma ka ga nuna tsiraici ai haramun ne akwai abubuwa da yawa wanda a dalilin kunya a musulmi yake samun kariya daga aikata sabon Allah wannan hadisi rawahu al-bukhari وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا شيء قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة farkon abin da za a yi hukunci tsakanin mutane ranar tashin alkiyama fiddimai a cikin jinan nai amma ya ce maka bainan nasi tsakanin mutum da mutum wannan baya kore hadisin da mazala ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu farkon abin da za ya musulmi hisabi da shi ranar alkiyama daga ayyukan da yayi shine sallar sai da za a fara masa hisabi a kanta in ta yi kyau sauran ayyukan sun yi kyau in ta ɓace sauran ayyuka sun ɓace wancan tsakaninsa da ubangiji ne haƙƙi ne tsakanin Allah da bawansa wannan kuma haƙoƙin da yake tsakanin bayi junansu a junansu da junansu to wanda za a fara yi ɗaukowa a fara hukunci shi ne hukuncin jini ina wanda ya kashe wani waye ya wa wani rauni waye kwakwale idan wani waye yanke kunnan wani waye huda cikin wani da wannan abin da ya shafi rayuka da launuka shine hukuncin da za a fara yi kafin a shigo harkar dukiya harkar auratayya harkar gado harkar kasuwanci duka sai an bi daki-daki duk wanda ya zalunci wani sai an kwato masa haƙƙin amma dai hukuncin da za a fara yi fit dima'i cikin dinan nai addima'u jam'u zabi muttafaqun alai wa ana aisha radiyallahu anha qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah kila da aminta Allah ta tabbata a gare shi ya ce kulikatil mala'ikatu min nuri an halicci mala'iku ne da haske saboda haka su saboda jikinsu haske ne ba wahala sun canja launi ko sun canja kama daga mala'ika su koma ɗan adam su koma dabba su koma ruwa su koma iska su koma duk abin da sun ga dama an ce a cikin halittu abu biyu ne kawai mala'ika baya rikidewa ya zama ba sa zama alade ba sa zama kare amma duk sauran halitta da su har jaki har doki mala'ika zai iya sakowa da sigar wata dabba da shi yasa ba a zo ka dinga walakanta halittar Allah ko ka tsine mata ko ka zalunce ta ba ka san me ka zalunta saboda Allah ya halice shi da haske jikinsa haske ne yana iya juyawa ya zama duk abin da yake so Allah ya hore masa wa khuliqa al-jannu min marijin min nar an halicci al-jannu anan ba al-jinnu aka ce ba wa khalaqa al-janna min marijin min nar to al-jannu dinnan wasu malaman tabri suka ce huwa iblis shine iblis shine aljanu an halice shi min mari jimmin narin da hasken wuta abin da yake gaskata wannan kuma wata aya ta ce ai khalaqata ni min nari hikaya daga bakin shi iblis din ya tabbatar wa Allah khalaqata ni min narin wa khalaqatahu min tin aka ce shine iblis iblis kuma wa huwa abu shayatin shine uban shaytanu eh iblis aka ce iblis guda ɗaya ne amma shaytan suna da yawa shi kansa shaidan ne amma ya aiki ‘ya'ya shaidanu huwa abu shayaɗi wakil wasu malamai suka ce al-murabi biya abin da ake nufi da aljani abu jinni uban aljanu duk dai ka haɗe shi ne uban shaidanu shi ne uban aljanu ai Allah ya ba mu labarin kana min al-jinni fa fataka an amri rabbi illa iblis aka ce ko kuma aka ce kanu min aljinni fa fasaka an amri rabbi ashe shi ma daga aljanu ne shi ne ya aike su wa hal huwa iblis to shi wannan abu jinnin ko abu shayatin shi ne iblis au gairuhu ko wani ne daban abu jinnin kaulani akwai fadin zuwan malamai guda biyu amma daga shi hadisi Allah ta an halicci aljanu min marijin min nari daga harshen wuta marij suka ce asali harshen wuta da yake fita da launi uku wal maliju maktalaka min ahmara wa asfara wa akhdar harshen wutan da ya cudanya da jaja jaja da ruwan tsorawa tsorawa da kore kore in wuta ta ruru sosai ta kama gadan gadan to harshen wutan nan za ka ga wani lokaci yayi launin jaja wani lokaci ya rikide ya kore kore wani lokaci yayi ruwan tsorawa tsorawa wannan shine maris asali da wannan harshen wutar mai launi-launi Allah ya halici Iblis. Wa kulika Adamu, Allah ce, maza Allah ce an halici annabi Adam, mimma wusifa lakum daga abin da aka siffanta gare ku, ba ta zai ana gaya muku ba, duk wanda kan da Qur'ani. Ya san ko ba ba abu ɗaya bane. Allah ya faɗa abubuwa da yawa wani lokaci ya ce inna masala isa inda Allah ka misali da khalaqahu min turabi kaga na ce min min turabi ko wani bu kuma zai ce min hama'in masnuni wani bu ne sai min salsalin kalfakkari wani lokaci kuma ce min dini sai an ce min turabi khalaqahu min turabi haikaya sai ya ce khalaqaka min min nari wa khalaqatahu min dini wani lokaci kuma a ce min min min salsalin kalfan kari kamar yadda na faɗa eh min min hama'in matununi yau wato malamai suka ce duka mataki mataki ne na halittar adam asali abin da aka fara ɗebowa ƙasa shine min turabin ɗin ke kalaƙawun min turabin da aka ɗebo ƙasar sai aka kwaɓa ta da ruwa sai ta koma min ɗini ƙasa an ka kwaba ta da ruwa ya zama taku ko to da ya bushe sai zama kuma min hama'in masnun daga taɓo wanda ya bushe bayan ya bushe sai aka gasa sai zama min salsalin kalfakari kamar kasko an ka kwankwasa yana kala kamar ka kwankwasa randa sannan aka busa masa ne to Allah ya tashi faɗa sai ya kira kowanne ko asalin min turabin farko kenan ko ya ce min dini ko kuma ya ce min hama'in alhamu din ai tabo ne bushashe baki bakar kasa yanzu kasa an ka kwaba ta da ruwa farko ai ba za ta zama baki ba amma in ta kwana uku hudu biyar sai tsami in ka zo za ka kwaba ta ga ta zama baka min hama'in kenan ka gane fi ainihin hami'atin a cikin ruwan kulkaji wancan hami'atin an sa ta'u ta anisi min hama'in kuma muzakkari ne amma duk abu ɗaya ne to shi yasa mazala anan da yazo bai faɗi nau'i ɗaya bai ta kawai kuma ku duka adamu mimma wusifa lakum an halicci annabi adamu daga abin da aka siffanta muku da nau'o'in halittarsa daban-daban rawahu muslimu wa anha daga sayyidatuna aisha radiyallahu anha qalat tace kana kulqu nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam alquran kana kulqu nabiyillahi tace ɗabi'o'in annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance alqur'ani shine alqur'ani wani guda da kana hulquhul qur'an wannan min hadisin tawilin daga hadisi mai tsawo imam muslim ya rawaice shi fi jumlata hadisin tawil amma akwai wani da ya tambaye ta menene ɗabi'o'in manzon Allah ita ce kana khuluquhul qur'ana nan a cikin zance ne wani hadisi mai tsawon zance ya biyo ta kai sai ta ce kana khuluqu nabiyillahi kun sani ko ɗabi'o'in annabin Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ana wani arifi al-imamu fahrurabi mai littafin awarikul ma'ari nan za ka ga hadisi ne takaitacce jumla ce takaitacciya amma da ya tashi ya yi sharhin wannan hadisin da kalmomi na ma'arifa a cikinsu a cikin littafin awarikul ma'ari ya ce la ya kudu wannan baya nisanta an na ƙaula aisha ta a cikin magana nan na aisha da ta ce kala kuluku na biyin layi sallallahu alaihi fihi ramzun gamirun akwai wani ishara mai zurfi wa ima'un da nuni kafiyin boyayye ilal akhlaqin rabbaniya zuwa ga ɗabi'o'i ababen jinginawa ga ubangiji ka gane ai akwai al akhlaqur rabbaniya wanda ake so bawa ya ɗabi'antu da su kamar haƙuri da tausayi kamar yadda Allah ya siffanta shi bil mu'minina rahufur rahim kaga wannan ai al-akhlaqur rabbaniyya ne ar-rahmatu war ra'afat yace ra'ufur rahim kuma ya faɗa yace inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim kaga ai sifofi ne ko dabi'o'i ne na Allah al-akhlaqur rabbaniyya fash fahatasha matu min hadratil ilahiyya nana aisha sai ta ji kunya ga halara ta ubangiji an ta kula ta ji kunyar cewa kala mutakallikan bi akhlaqin lahi ta'ala maimakon ta ce manzo Allah ya kansa mai ɗabi'antuwa ne da ɗabi'oyin Allah ta'ala sai ka ji kunyar wannan saboda ladabi ga halarata ubangiji sai ka ce kawai alqur'ani shine ɗabi'oyinsa don ka dauko ka ce alqur'ani ai sifar Allah ne alqur'ani ba zancen Allah bane zance kuma sifa ce ta Allah tunda an ce ɗabi'oyinsa alqur'ani ashe ɗabi'o'in qur'ani shine ɗabi'o'in manzon Allah ya zama mutakallikan bi akhlaqin Allah ta'ala to amma sai ta ji kunyar wannan fa abbarat an zalikal ma'ana sai ta yi mana izina da waccan ma'ana ta ce ɗabi'o'in manzon Allah shi ne alƙur'ani. Istihya domin jin kunya min subuhatil jalali daga tsarkin jalala na Ubangiji. Wa satiril hali da kuma suturce wannan hali da rukufil maƙali da lallau sanzance. Wa hada min wufuri aƙalya wani ya daga cikar hankalin Aisha. Wa kamali adabiya da cikar ladabinta a janabin Ubangiji. فكما أن معاني القرآن كما يلا كسم معنون القرآن لا تتناهى باتا تكيوا كل أنا كتن صابين إلمي أتشن القرآن كل ما لما سنة قال رسال سنة بنشكي suna gano wasu ɓoyayyun ma'anoni da ilimomi a cikin alkur'ani to yadda ka san alkur'ani baya tikewa ma'anoninsa ba sa karewa to fa kazalika awsafuhul jamila to haka nan siffofin manzon Allah kyawawa addalatu ala izami akhlaqihi wanda suke nuni a bisa girman ɗabi'o'in manzon Allah su ma la ta tanaha ba ta tsari yanda dai ilimin alqur'ani da ma'anoninsa baya karewa to haka sanin haƙiƙanin ɗabi'o'in manzon Allah baya karewa wa fi kulli halatin min ahwalihi a cikin kowanne hali daga cikin halayen manzon Allah يتجدد له من مكارم الأخلاق kyawawan ɗabi'o'i suna sabuntuwa ga manzon Allah wa mahasin shiyami da kyawawan ɗabi'o'i wa ma yufiduhu Allahu alai eh kai maka ba mahasin min ahwalihi yatajaddadu lahu min makarim al-akhlaqi wa min to wa ni na da ka bace wa mahasin shiyam a gaba ba wa mahasin shiyam وما يقبضه الله عليه هو ما يفيده الله عليه da abin da Allah yake kwararowa gare shi min ma'arifi na ilmomin ma'arifa wa ulumi da ilmomi na shari'a ma la ya alamu abin da ba wanda ya isa ya sani illa Allah sai Allah to fa idan yayin nan at-ta'arudu li hadarati kulli hasrihi bujurowa ga tsare iya iyakar ɗabi'o'in manzo Allah kyawawa li hasri juz'iyati akhlaqi yana mida ta'arudu lima laysa min maqduril insani bujurowa ne ga abin da baya daga cikin abin da ɗan adam yake da iko gare shi wala min tamakkunati adati wala abin da al'adodin ɗan adam take iya tabbatar da shi wannan game da ɗabi'o'in manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama tunda aka ce alqur'ani shine ɗabi'o'in sa to ba wanda ya san iya iyaka ko haƙiƙani yaya ɗabi'o'in sa suke sai Allah ta'ala rawahu muslimun fi tungat hadithin tawil وأنها تسيدتنا عائشة قالت تشي قال رسول الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه duk wanda yake son gamuwa da Allah to Allah ma yana son gamuwa da shi ya kawo a habba da siga ta mazi amma an ka fasara da mudahir ima babu laifi in ka ce man yuhibbu liqa Allah to yuhibbu Allah liqa'ahu amma dai ya zo da siga na mali man ahabba liqa Allah duk wanda ya so gamuwa da Allah ahabba Allah liqahu Allah ma ya so gamuwa da shi wa man kariha liqa Allah duk wanda ya ki gamuwa da Allah kariha Allah liqahu Allah ma ya ki gamuwa da shi ma'ana wanda yake kin gamuwa da Allah Allah ma yana kin gamuwa da shi fa qultu indi sayyidatuna Aisha sai da kai ya rasulullahi ya ma'aikin Allah a karahiyatal mauti shin kana nufin kin mutuwa shine kin gamuwa da Allah fa kulluna nakarahu al-maut ai dukkan mu muna kin mutuwa ba wanda yake so ya mutu a nan ko yanzu kuma ba yanda za a gamu da Allah sai an mutu sai take ganin to ko kar fa ya zama kin mutuwa da muke yi shine kin gamuwa da Allah kada ya zama Allah shi ma yana kin mutun da ba ma san gamuwa da shi ba ma san mutuwa qala mazala ce a laisa kazalika al'amarin ba haka yake ba ƙin mutuwa daban ƙin san gamuwa da Allah daban walakin almumina sai dai shi mumini idza bushira bi rahmatillah idan aka masa bishara da rahmar Allah wa ridwanihi da yardar Allah wa jannatihi da aljannar Allah to ahabba liqa Allah a lokacin ne zai so gamuwa da Allah yana nufin lokacin da mala'ikun daukar rai suka zo daukar rai idan mumini ne za a masa bishara kamar yadda Allah ya ba mu labari innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim kaga a cikin wannan akwai bishara ga mumini sun ce wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna kaga sai da aka zo halin fitan rai ne to a wannan lokacin ne mumini da za a bashi zabi a ce to ko dai a fasa mutuwan nan ka dawo duniya sai a'a sai me zan yi da duniya gidan bala'i gidan wahala shi zai ji duniyar ma tana doyi tana wari Allah Allah yake yi a karɓalansa a je ya gamu da ubangijin nasu wannan mumini ke da iza bushira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah zai ji ba abinda yake so in ba ya mutu ya gamu da Allah to a lokacin fa ahabba Allah liqahu shi ma Allah yana son gamuwa da shi shi ma Allah yana so a dauko lan ba wannan nasu mumini a kawo masa fa innal kafira shi kuma kafiri iza bushira bi azabillahi idan aka masa bishara da azabar Allah lokacin da zabaniya ko mala'iya abinna azra'ilu da mataimakansa suka zo da alautaki da kugiya ta daukar rai kafiri ya tabbatar fa in ya mutu ya shiga uku in ya ga mala'ikun azaba wa sakadi aka masa bishara da azabar da fushin Allah to a lokacin kariha kariha liqa Allah sai yana kin gamuwa da Allah wa kariha Allahu liqa'u a lokacin ma Allah yana kin gamuwa da shi tunda baya son gamuwa da Allah to Allah ma baya son gamuwa da shi in yazo Allah ko magana ba zai yi ba la yukallimuhum Allah tunda dai baya son zuwa wajen Allah shi ma Allah baya son ganin ko magana ba zai masa a lokacin ne zaka ji a gurare daban-daban kamar yadda Alƙur'ani ke ba mu labari idan kafiri ya tabbatar in ya mutu azaba zai shiga sai ka ji ta law anna lana karratan fa nakuna minal mu'minin ina ma da za mu samu komawa duniya shi da karrata idan shamsu kuwirat aka ce karra ya dawo ka gane ai ko ya ko ya juyo to ina ma da za mu samu karratan komawa zuwa duniya a fasa mutuwar da za a mai da mu ai yanzu mun ga tabbas abin da muke cewa ƙarya ne la ba asa wala hisaba ba tashin alkiyama ba hisabi yanzu mun ga alama ina ma da za a mai da mu duniya fa nakuna min almu'min mu ma mu zabo daga cikin mu'minai wanda za a musu bishara ina ai ya riga yayi nafi in dai har an zo fitar rai kuma babu fasawa yana cikin wanda zai ce lau laula akartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa fa asaddaqa wa akun min as-salihin ولن يوكل الله نفسا اذا جاء اذا جاء اجلها والله كبير بما تعملون to a lokacin kafiri ba abin da yake ki illa wannan mutuwa da ta sako shi a gaba saboda baya san gamuwa da Allah da ya san hatuwarsa da Allah babu kyau to a lokacin kariha Allah da ka a shi ma Allah yana kin gamuwa da shi rawahu muslim amma kin mutuwa ba shi ne kin gamuwa da Allah eh ko ba komai ana zuwa dan yi tsawon rai yanda za a dinga ibada ana samun guzuri na zuwa gamuwa da Allah din amma in ta zo kuma to a lokacin mumini zai ba abin da yake so in ba mutuwar ba saboda bishara da aka masa ta ni'ima ta gidan aljanna wa an ummi habiba ko wa an ummil mu'minina safiyata bint huyay arwata daga uwar mu'minai sayyidatuna safiya yar huyay matar manzon Allah radiyallahu anha Allah ya kala mata yadda kala tace kana nabi sallallahu alaihi wasallama mu'takifan wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafi fa ataituhu sai na je masa azuruhu lailan ina na kai masa ziyara da daddare na je masa azuruhu ina ziyartar sa lailan da daddare haddasu sai na hira da shi sun makumtu sannan sai na tashi ne an kaliba domin na juya na koma gida kenan faƙama mai mazala sai ya taso tare da ni liyan ƙaji ba ni domin ya juyar da ni ma'ana ya yamin rakiya ta same shi har cikin masallaci a nan ba fitowa ya yi wajen masallaci ba da ita kafi yake a'a daga cikin masallacin ne yana rahotar zuwa bakin kofar masallaci famar rajulani min al-ansari sai wasu mutum biyu daga cikin mutanen Madina radiyallahu anhu ma Allah ya kala musu yadda su kuma sun zo wucewa ta bakin masallacin falan ma ra'ayin nabi sallallahu sallama yayin da suka ga manzo Allah sallama da wata mace ba su san wace ta batun da tuhun dalil asra'a sai suka yi gaggawa suka yi sauri za su bace فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ala rislikuma kai ku saurara ku dakata ku dakata ku tsaya ku tsaya ku tsaya shine ma'anar ala rislikuma ku dakata ku dakata da suka tsaya da ya zo bakin kofar masallaci sai ce inna ha safiyatu bintu huyay ku sani wannan mata da kuka gani da ita mata ta ce safiyatu bintu huyay faqala sai suka ce subhanallah ya rasulullah sun gane abin da yake nufi yana gudun zargi ko tuhuma da kasu sai an gama ga Allah da wata mata kuma ba a san wace ce ba kada a je shedan ya shiga zuciyarsu ya jefa musu jita-jitan da za su halaka duk wanda yake tunanin manzon Allah da matar banza kam ai ya halaka to sai kuma su suke nuna manzon Allah ta yaya ma kamar su za a ce sun tuhumi manzon Allah da irin wannan aiki shine ma'anar faɗin subhanallah ya rasulallah mu ba komai muke zargi ba a ƙara zama ba a ce a inna shaidana ku sani shi shaidan ya jiri munibin adama madarar dami yana gudana a jikin ɗan adam magudanar jini duk inda jini yake zuwa a jikin ɗan adam shaidan yana iya zuwa wannan guri kasan ku shaidan yana zuwa zuciya a jini yana zuwa zuciya yana zuwa kwakwalwa saboda haka nan yake samu ya shiga ya jefa wa mutum wasu wasu to kar ya je wa inni kashitu an ya kazifa fi qulubi kuma sharri saboda haka ne ni nake jin tsoron kar ya jefa sharri a cikin zukatan ku yi tunanin cewa ko ina mu'amala ta banza da matar banza shi yasa nace ku tsaya ga fa wanda kuka ganni da ita mata ta ce ta kawo ziyara a masallaci saboda kar shaitan ya jefa muku sharri fi kulubi kuma a cikin zukatan au qala shay'an aw din shakku min rawi au qala ko ka cewa yayin shay'an an ya kalluba fi qulubi kuma shay'an wato badalin sharran din ko kuma cewa ina tsoron kar shaytan ya jefa wani abu a cikin zukatan ku kai ka so abun nan ai ba mai kyau bane tunda shaytan ne ya jefa shaytan ya jefa abu mai kyau yawa to ko sharran ne ko shay'an ne duk ma'ana ta fita shay'an din ma ne yana komawa ga sharri kar shaytan ya jefa muku wani abu na waswasi ku dinga tunani na sharri gare ni kuma ba don kowa shi maza Allah ai la ya kafu tullahi da mata la'i shi baya tsoron zargin mai zargi a cikin lamarin Allah a'a saboda su kan shedan ya halaka su dan ya kubutar da imanin su ne kar su koma munafikai su dinga tunanin sharri ga manzon Allah alhali a ƙarshe kuma abin ya dawo ya zama halaka gare su amma shi maza Allah dan tafi ina ruwansa ko ma me za su faɗa tun da ya tsakaninsa da Allah lafiya ba abin da zai cutar da shi to wannan shi yasa malamai suka ce kai mumini salihi kar ka jefa kanka gurin da za a dinga tuhumar ka inda har manzon Allah da girman matsayinsa da girman darajarsa da soyayyarsa a cikin zukatan sahabbai muminai yana gudun kada su zaci wani abu na sharri a tare da shi to kai ma kar ka jefa kanka inda za a tuhume ka da kowane dalili kamar a ganka ka shiga gidan giya in ka fito za a ce to wani shi kuma mai hada shi da gidi kaga za ka jefa sharri a zukatan yan uwa kuma kai ne sanin ko ko a kanka da matar banza ko mutum da wani irin dalili ne wani bai san me ya hada ka ba me ya dalilin na ka da ita ko a ganka da mutumin banza misali dan tata ko a ganka da wani kasurgumin barawo kuna kuskus za a ce to wani shi kuma mai hada da wani to duk irin wannan mutum ya yi kokarin kaucewa domin kada shaitan ya ɓata tsakaninsa da ‘yan uwansa mummune. Mutafakun alai. Wa an abin fadil al'abbasin da abu mutsali. An rauta daga baban fadil shi ne alkunya sai Abbas. Alfadil din nan shi ne babban ɗa daga cikin ‘ya'yan sai Abbas. Wan Abdullahi ibn Abbas ne. Ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Ƙala sai Abbas ya ce, shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma hunaini na halarci ranar yakin hunaini tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falazimtu ana wa abu sufyan ibn al-harith ibn al-muttalib rasulullahi ana ni wa abu sufyan ibn al-harith abu sufyan dan harith ba abu sufyan wanta harbu ibn sakar ba ba baban mu'awiyah ibn abu ba shi ba wannan shi ma banu hashim ne abu sufyan ibn al-haris ibn abdul muttalib ai kaji in ce zako to ni da shi nika da na abbas muka lazamci shine lazimtu duk na makale wa manzon Allah duk inda yayi ina tare da shi da ni da shi abu sufyan ibn al-haris ibn abdul muttalib muka lazamci rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falam nufariku ba mu rabu da shi ba muka zama masa kamar bodyguard wannan yana jefan daman manzon Allah wannan yana jefan hagunsa duk inda zai je muna tare da shi ba mu rabu da shi ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baglatin lahu bayba'a shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Hunaini yana kan wata taguwa ta sa bayba ba taguwa ba alfadara bagala ba na kabago ala bagalatin yana kan alfadara lahuta bai za a take fara fallan malta kal muslimuna wal mushrikuna yayin da musulmai da mushrikai suka gamu a sahun yaki wallal muslimuna sai musulmi suka juya da baya suka juya mudbirin suna masu bada baya abinda Allah ya hana wa man yuwallihim yawma yunju gurahu illa mutarifan likitali no mutayibun la ta'ati faqad ba'a bi ghadabin min Allah amma sai gashi yau musulmi sun juya wa hawazin mushrikai baya kabila hawazin shine Allah yake ba mu labari laqad nasarakumullahu fi mawaqina kathiratin wa yawma hunain la'adabatkum kasratukum wa lam tughni ankum shay'an ko Allah ya taimake ku a guraren yaƙi kasiratin da yawa amma fa ranar hunainu wa yawma hunainu idza adabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya kayatar da ku kuka jiji da kai al'udubu ya shigo muku wato adabatkum kasratukum wai ka sa abin da ya dauke su sun fito daga makka tare da manzo Allah mayaka dubu goma suka zo aka yi fatu makkata suka samu kalin musulmin da suka musulunta a makka mutum dubu biyu mutum dubu goma sha biyu suka fito za su zo yi siyaki hawazi su ne mutanen hunayi sai musulmi a nan su suke cika baki al-yawma lan nukulama to a yau kan ba za a taba gallabar mu ba yau kan ba za a samu galaba akan mu al-yawma lam nuglaba min qillati a yau kan ba za a samu galaba akan mu ba inda akan kalancin adadi ake samun galaba akan mutane to yau kan ba za a samu galaba akan mu sai gashi da aka zo kalan farko wallal muslimuna mudbirina dan Allah ya nuna musu waman nasru illa min indillah ita nasara ai ba abun kowa ba a yawan adadi bane ba a yawan makamai bane a'a a wajen Allah ne in ya bada nasara sai a same ta to cika bakin nan da suka yi shi ya jawo wannan karaya a wajen yaki shi ne ke falon maltaƙal musulmi na walmushrikun yayin da musulmai da mushrikai suka gamu wallal musulmi na mudbirina sai musulmai suka juya suna masu ba da baya fadafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ko maza sallama fadafika sai ya kasance yarkudu bagalatan yana tsikalin alfadararsa ƙibalar kufari shashi inda kafiran suke yana kiliya musulmi suna gudowa shi yana zungurar taguwar alfadararsa yana ƙara kutsawa shi kadai da masu tafiya tare da shi shi sai na abbasu ya ce wa ana akuzu bi nijami bagalati rasulullah ni ina rike linzamin alfadarar manzon Allah a kuffuha ina kame ta kanta yi sauri kare dai a kashe mana shi ya ga ana gudowa yaƙi ya ɓaci shi kuma wazala yana kutsawa shi kuma zai na abbasu kar a kashe mutum manzan Allah ya ce ina kama linzamin alfadaran nan a kuffuha ina kame ta gabarin yin sauri iradata domin nufin Allah ku siri a kata yi gaggawa shi mazala yana tsaburarta don ta yi sauri ya je inda kafiran suke shi kuma sai da abbasu yana jallin zamun don kata yi sauri wa abu sufyan shi kuma abu sufyan ibn ibn al-harith ibn abdul muttalib da muke tare da shi shi kuma shi kuma akibu bi rikabi rasulillahi yana rike akumarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafa akumarin shimfidar jiki kahu ake kimar ko ina ina sakwata zuwa cewa kahu shi wanta a gaba yana jallin zami shi kuma wannan yana rike siddin alfadarar shi kuma wala yana tsikalinta ita dai tana tana tsaka mai wuya mai ita ya ce a yi sauri abokanai ta yi sun ce ba za a je ba ba ƙala rasulullahi sai maza Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ai abbas ya kai abbas ai dinnan bi ma'ana ya abbas ka gane ai sabo da sigar ya ulnida'i ne ai abbas ya kai abbas nabi ashabar samura ka kirawo ma'abotan kurna a samura kurna sunan bishiyar nan da aka yi mubaya'a a ƙarƙashin ta ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na qad radiyallahu anil mu'minin iz yubayunaka tahta shajarati wa ai ashjara ismun shamilun bi kulli al-ashjar suna ne na kowace bishiya ba za ta mata ashjara amma asalin bishiyar ga sunanta as-samura bishiya ce ta kurna aka ce as-sidra ita ce magariya ko as-sidratu as-samura ita ce kurna ita ce bishiyar da aka lansaru suka yi mubaya a ga manzo Allah a karkashinta tun kafin manzo Allah ya yi hijira zuwa garin Madina. Ƙalar Abbas, sai na Abbas yana ba da labari, ya ce wa kanar dulan sayita, shi sai na Abbas ɗin nan mutum ne mai murya. Saboda haka ma manzo Allah ya ce ya kira su. Fa kullu sai na ce sai na faɗa bi a ala sauti da mafi ɗaukakar muryata wato kamar mai kiran sallah ya ƙwale kiran sallah ba ƙulsu bi a ala sauti na ce aina ashabu samura ina ma'abota bishiyar kurnan nan su sun san kansu wata manƙaba ce tasu ba kowa ne ma a cikin lansaru yake shiga ba sai wanda aka yi wannan yarjejeniyar da shi kuma babu haziri ko ɗaya dukkan su mutanen baje ne wato ashabu samura sai da na abba da ce fa wallahi na rantse da Allah لكأن أطفهم هنا سمعوا صوتي والله كي كاتل جيو ورسو لا تنجي بابا سنة قدو أفا نينا سبا باكي با أما لنكلا أين أصحاب السمرة suka gane muryar Abbas ce kuma sun san dama yana tare da manzo Allah inda yake manzo Allah yana nan yace na rantsa da Allah kai ka ce juyo wanda suka yi hina sami usaudi lokacin da suka ji muryata a tufatul bakari kamar juyo wanda saniya take yi ne ala auladiya ga ƴaƴanta in ta ji kukan ƴaƴanta kamar saniya ce tana wajen kiwo sai ta ji ɗanta yana ƙolo alamar kura ko zaki ya kama shi ko wani abu yana so cinye maka da yaya za ka ga ta yi saurin juyowa yana kiran sunan su sai tsorai ya fita a zuciyarsu kawai sai suka juyo iya su ya kowa ya san lambarsa da aka kira ashabu samura kawai sai suka juyo irin juyowar da saniya take zuwa ga ɗanta faƙaru suna tahowa a guje suna cewa ya labbaika ya labbaika suna amsa kiran manzan Allah ya amsa warka ya rasulallah ma'ana ya labbaika rasulallah ya labbaika faɓitatalu habba da suka juyo fa sai suka fara yaƙi humwal kufar su da kafiran hawazi dama kafirai sun koro su ku da suka juyo kaga su ne farko wanda za su gamu da su sai yaƙi ya rinca bai tsakaninsu su ashabu samura da kafiran kabilar hawazi wadda a wasu fil ansari a lokacin kiran da ya sake cikin lansaru bayan wannan kiran da suke su kuma ashabu samura suna kiran yan suna kiran yan uwansu suna ya kuluna suna cewa ya ma'ashara al-ansari ya ma'ashara al-ansari suna kirawo sauran yan uwansu kenan ya ku jama'ar mutanen Madina lansaru ya ma'asharar ansar ya ku jama'ar lansaru to da su ma suka juyo sun makasurati da'awar sannan sai kiran ya taƙaito ala banin harin ibn al-khazraj a bisa ƴaƴan haris ɗan khazraj ba ka san laraba madina kabila biyu ne akwai ausu akwai khazraj ko kuma ausu da khazraj asali sunan wa da ƙani ne dukkan su ubansu ɗaya shi alharis ɗin nan eh shi ya aifi ausu shi ya aifi kazirar ɗin ɗan wa da ɗan ƙani ne tulan sabu sai ya zama a ƙarshe kawai ana kiran su kazirar ne kasuratu da a wasu kiran sai ya taƙaito a labanin harin ibn kazirar a kan ‘ya'yan harin ɗan kazirar ya zama su kaɗai ake kira dai yanzu dai kira ya koma kawai ga ‘yan madina fa nazara rasulullah sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi duba cikin wannan fagen fama wa huwa ala baglati yana kan alfadararsa kal mutadawil kamar wanda yake daga wuya alaiha yana hangowa me yake faruwa a filin yaki yana hangowa ila kitalin zuwa ga yakin nan faqala ko sai manzo Allah ya ce haza hina hamiyal wadisu wannan kenan hina hanyar waɗihu lokacin da tanderu ya ɗau zafi alwaɗihu abin da ake tsanin waina ko gurasa ba ana ɗora shi a kan wuta in yi zafi sannan a zuba alkaman da aka kwaba idan ya gasu a juya sannan a cire ba malamai suka ce manzan Allah ne ya fara wannan karin magana sun san hamiya sun san alwaɗihu amma ba a faɗin kalmar a fakin hannu ya ce ha zahi na hanyar wa'i wannan haka yake gudana lokacin da tanderu ya ɗau zaki yana nufin yanzu ne ake yaki tun da fagen fama ya ɗauki ɗini filin yaƙi shi ne sufana da alwaɗi zubar da jinin kafin da ake shi ne shi na hanyar lokacin da ya yi zafi ثم أخذ رسول الله سلم حسياته sannan manzo Allah sallama sai ya damki yashi a hannunsa farama bihim na wujuhal kuffar sai ya jifa da wannan tsakon kwani a fuskokin kafirai yana inda yake fa yadda ƙasa ya watsa sun makala sannan sai ce in hazamu a sun rushe in hazamu wa rabbi muhammadi kafiran nan sun rushe na rantse da ubangijin muhammadu shi sai da abbasu da ya ji wannan ya tabbatar mazala ba zai faɗa abin da bai faru ba sai ya saki wannan linzamin alfadarar ya ce fa zahabu su sai na tafi auzuru ina duba na ga yaya yanzu lamarin yaƙi yake ya ce da na zo fa izal kitalu ala hay'atihi fi ma'ara sai na ga kuma yakin yana nan a kamanninsa kamar yadda nake gani ga manzon Allah ya ce in hazamu kuma har yayi rantsuwa wa rabbi muhammadin to amma shi ma saboda ya ƙini cikin lamarin manzan Allah kaga ya ce maka ina gani yaƙi yana nan a kamanninsa amma fi ma ara cikin abin da ni nake gani bai ce a hakika ba tun da manzan Allah ya ce sun kare kan sun kare amma ni dai abin da ido na yake nuna mun har yanzu dai ana fafata fi ma ara cikin abin da nake gani ya ce fa wallahi na rantse da Allah ji sai dina akwasu ma huwa manzan Allah bai gushe ba illa an ramahum yana jifan su da hasayati da wannan tsakon kwanin. Ba ma zirtu ban gushe ba ara ina ganin haddahum kaifinsu kalilan yana dakushewa. Kaifin kafirai kenan. Yana ɗiban ƙasan nan yana watsawa duban farko da na yi yaƙi ranar yadda yake. Amma a hankali a hankali ina ganin kaifin kafirai kalilan yana mai dakushewa. wato ƙarfinsu yana raguwa an fara cin ƙarfinsu wa amrahum naza al'amarin kafirai mudbiran ya juya da baya sai kuma ya zama su ne suka juya yanzu an biyo wannan lansaru ne suka yi wannan ƙoƙarin su kadai da albarkar kiran da manzo Allah ya musu abin da yasa bai kira muhajirai ba ko bai kira mutanen makka ba ka san akwai sabon tuba a fatu makka yawa in ya kira yuyuyu aka zo abun ba zai yadda ake so ga wanda aka shekara takwas da su a shekara ta takwas aka yi hunayi tunda bayan an fito makata ne shekara ta takwas ga wanda aka shafa shekaru ana gwamzawa da su sun san komai sun yaƙi rumawa sun yaƙi yahudawa sun yaƙi nasara sun yaƙi larabawa matsafa iri-iri ba wata rundunar da ba su san irin halin yaƙinta ba amma in ya kira mutanen maka za su zo a zaune muhajirai da suke tare ana yi da su za su zo sababbin tuba su ma za su zo to abin ba za a gane yadda ake so shi ya sa kiran sa ya takaitu sun makasautin da a wato alabanin hasu ibn kazar kawai iyalan saro ake kira wannan hadisi rawahu muslimun alwasisu al-imam an-nawawi yace kalmar nan na alwasisu da yace haza hina hamiyal wasisu shine at-tanuru tanda ta waina ko kuma wobin na gurasa. Wa farar nuru da Allah ya faɗa a cikin suratul Hud. Ko wa ma'anahu ma'anar hamiyal wa isu ishtaddal harbu yaƙi ya yi tsanani. Shi ne ma'anar sanderu ya ɗau zafi. Wa ƙaunu faɗin da ya ce haddahum da ya ce fama zuntu ara haddahum kalila a ƙarshen hadisu. ma'anar haddahum ai huwa bil ha'i ana rubuta shi da ha karami almuhmalati wanda ba a masa dugo ai abin nufi ba'asahum ananin kalfin kafirai shine kaifin nasu bai gushe ba kalilan yana dakushewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah tayyibun lalle shi Allah fa mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya kalban kowanne irin aiki sai mai tsarki in sallah ce to karka yi riya karka hada shi da wani baya karba sai tsarkakakke da aka yi shi da ikilasi in sadaka ce ka yi ta da ikilasi baya karba sadakar da aka yi da riya kuma baya karban sadakar da aka yi da kudin haram saboda bayi da tsarki Allah ba zai karba ba wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi mursalina hakika Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi yana nufin mu'minan wannan al'umma a gurare da dama Allah yana ba su matsayi irin na manzannin Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi fa qala ta'ala umarnin da Allah ya yi wa manzanni kam Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ya ku manzannin Allah ku yi mina tsayi babu ku ci daga tsarkaka shine halal wa amalu salihan kuma ku aikata kyakkyawan aiki wannan a cikin haƙƙin manzannin Allah kenan wa qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa cikin haƙƙin mu'minai yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka bada gaskiya kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan abin da muka arzuta ku da shi kaga an ce a kan a haƙƙin manzanni an ce kulu min tayyibati a haƙƙin mu'mini an ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ثم ذكر الرجل سنن manzo Allah ya ambaci wani mutum ya tsiru safara da yake tsawaita tafiye tafiye shi kullum kullum a cikin tafiya yake a sha'arsa kansa ya ya mutse ba gyara ba ba ba kun kai ya ya mutse a gabara kuma ya yi kura a sha'arsa sifa ta kansa da ka gan shi ka ga malam mutuwa matafiyi kansa a ya mutsa ba kun babu gyara jikinsa kuma a gaba da duk yayi kura kafarsa da tufafinsa duk yayi kura saboda yawan tafiye tafiye ya muddu ya dai ko ya mudda ya muddu ko ya mudda ya muddu shi ne daidai saboda babu dalilin fata ni ma na wai ya mudda yake shi na tambaya yawwa rufa sai a dalɗin ya mutu ya dai ya ambaci wani mutum mai yawan tafiye-tafiye kansa a yamutse jikinsa ya yi butu-butu shine agbara ya mutu ya dai yana meka hannayensa ila sama zuwa wajen sama mana yana ɗaga hannu sama yana addu'a yana cewa ya rabbi ya rabbi Allah ka bani kaza Allah ka yi mun kaza Allah ka tsare ni daga abu kaza wa mat'amuhu haramun alhali abincinsa haram ne kasuwancin nasa da yake tafiye tafiye na matocin ba halal yake ci ba haramun ne wa mashrabuhu haramun abin shansa da yake sha haramun ne wa guziya bil harami kuma an ciyar da shi da haram to ni na yayi karakin wa malbasuhu ko tufafinsa da yake daurawa rigarsa da wandonsa da hularsa da zobansa da agogonsa da takalmi duk yana cikin malbas duk wani abu da tsada yake ɗaurawa a jiki sawa'un dan suturta tsilaiti ne ko dan ado shine malbas shi ma haramun da haram ya yi shi wannan tufafin da abin ɗaurawa sannan kuma wa guziya bil haram an ciyar da shi da haram ma'ana wasu malamai suka ce inda zai je mutane ne irinsa masu cin haram idan suka ɗebo abin da suka bai shi ma haram ne za a ciyar da shi da haram wasu kuma suka ce a'a tun da ya taso iyayensa ma haram suke ci tun yana yaro kalami an ciyar da shi da haram har ya girma duka dai yana ɗaukuwa manzo Allah ce fa'al na yustajabu zalika kayaya za a amsa addu'a da zalika ga irin wannan abin da yake ce haramun ne abin da yake sha haramun ne tufafin da yake ɗaurawa haramun ne duk inda ya je aka ba shi abinci ma haramun ne to ta yaya zai ɗaga mai cewa Allah ya rabi ya rabi kuma Allah ya amsa masa addu'a yana nuna maka in mutum yana son Allah ya amsa addu'a sa ko ya daina sa haram a cikin sa ya daina ɗaura haram a cikin sa in ka zama komai na halal ne abincinka da abin shanka da abin da kake ɗaurawa a jikin halal ne to duk addu'a da kai saki Allah zai kai domin inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kana roƙonsa kuma da najasa da haramun a tare da kai a cikinka da bakinka da jikinka sai ina Allah zai amsa maka rawahu muslim wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salasatu mutum uku wasu da babban banda na shekarun jiya ko ko ko jiya ne ko to to ga wasu guda uku irin salasatu mutum uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama Allah ba zai zance ba da su ranar tashin alkiyama saboda yayi fushi da su wala yuzakkihim ba zai tsalkashe su daga zunubin su ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su da idan rahama ba yawm al-qiyamati ko walahum azabun alimun azaba mai radadi ya tabbata gare su na farko shine shaikun zalim tsoho mazinaci ya zama datti da ya yi farin gashi amma bai daina lalata da 'ya'yan mutane ko matan mutane wannan Allah zai fushi da shi inda kai kana saurayi kai kana gwarzo tun da ka tsufa don Allah ka bar wa yaran mu in dai har ya tsufa bayan ya tsufa yana zina to wannan Allah zai fushi da shi ko magana da shi Allah ba zai yi mutum na biyu shine wa malikun da sarki kazzabu makaryaci sarki ko shugaba na al'umma in ya tashi a cikin zafukansa yawanci karerai sun fi gaskiyar yawa to wannan shi ma Allah ba zai kalle shi ba ba zai zance da shi ba ba zai tsarkake shi ba kaga ko yawanci shugabannin mu na siyasa yawanci abu da yake wani ba cikawa suke abin da yake faɗa shi kansa a lokacin ya san ƙarya ne ba ne ya ba amma ya ce ai zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza abinda za ka samu wani ya yi gwamna a jiharsa abinda yake muku alkawarin zai kawo ko a jiharsa ya kasa kawo a yawancin sun yi wani abu kafin zuwa takarar shugaban kasa to ka duba mai yayi a baya ya yi abinda yake gaya muku yanzu zai muku jiharsa din duka duka lokal gamman nawa ne yanzu bai shugabancin kasa yake nema gaba daya bai iya yi a lokal gamban goma sha kaza ko ashirin da kaza ko talatin ko arba'in da kaza ba sai an haɗa masa lokal gamban ɗari bakwai da wani abu sannan sai kuma zai muku wani abu kai daga ji wannan kasan ƙarya ne me faɗar magana in wawa ne mai jinta aiwa mahaukaci ne me kai a garinku eh Allah ya ji wani shugaba an ce ya zo da seven point agenda to ne ni dai ban ce har har yanzu ko guda ɗaya mun samu sai akwai wutan lantarki ko har wani ministan sawaye ka zaure ya ce nan da tutola an kaza ki zo zan je da hannunki ki buɗe famfo a ƙauye ki ga ruwa yana zuwa ki kunna lantarki yana ga wata yan jarida to amma bai samu ba to amma galaci za masa uzuri Allah ne ya ɗauke shi bai ga ƙarshen ko tanuwa ɗaya ba ballantana tanuwa ta biyu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa to amma da yawanci maganganun yan siyasa ƙarya ne to duk mutumin da yake shugabantar mutane yana musu ƙarya to la yukallimuhu Allah yawmal qiyama wa la yuzakkihi wa la yanzuru ilayhi wa lahu azabun alim mutum na uku kin da alai ina abun tausayi wa a'idun da talaka mustakbirun mai girman kai shi ba yi da komai bai malaki komai ba duniyar wajen ji daɗin ta eh wala shi ba yi da komai bai ji daɗin ta ba a duniyar kuma amma zai je ya shiga wuta walahum azabun ali saboda mai girman kai ka zo akwai za cikin talakawa ai ai mu kan mu ai ba za mu yi kuma shi ba kowa bane in ka duba shi da suwa ɗin da yake magana ba kowa kowa bane girman kai shi zai kai talaka wuta Allah ya tsare mu rawahu muslimun al'ailu anan shine alfaqir kamar yadda Allah ce wa wajadaka ailan fa adna ba al'ail shine talaka kana daga da aka samu kalmar daga al'iyalu ba yi da shi kuma ga nauyin iyali shi ya fi bakirin da ba yi da aure ba yi da 'ya'ya ga mata ga 'ya'ya kuma ba yi da komai sun zuba mai idan gari ya waye baba muna neman abin karya in dare baba ba mu ta abinci ba to wannan shine al'ayi mai nauyin iyali a kansa kuma ba komai a hannu kuma ya zama yana girman kai ya aro abin da ba nasa ba ya ya ba rawahu muslimu alhamdulillah sai mu kwana anan ko har yanzu dai kitabun yana da sauran hadisai dama ba baji bane kitabul mansurat walmula akwai tambaya alhamdulillah So. عليكم السلام ورحمة الله نعم to mai tambaya yana tambaya game da lokacin da ya kamata a dakatar da sahur to a farkon azumi dai lokacin yana ɗan ja da nisa kusan biyar da kusan minti ashirin da hudu ne to amma duk kwana biyu yana raguwa yana raguwa yanzu kan bai wuce saura minti goma ba kuma abin da ya fi dacewa ga mai sahur ba sai lokaci ya kure ba kamata ya yi biyar tana yi yanzu a ce mutum ya dakatar da komai amma in har ya tashi a makare ko larura ta sa ya kure to kan dai ya kai biyar da minti goma a yanzu amma zuwa gaba yau shi ne ai shi ne ta karya kai to ya mala guda yawa ko to dama kusan duk kwana ɗaya biyu yana ƙara rage minti ɗaya ƙarshen azumi kam zai zo ma ya ƙare bai wuce da saura a biyar da minti uku ko da minti hudu alfijir yake hudowa ba kawai dai abu mafi sauƙi domin ihtiyati idan aka sai ƙarfe biyar ta mutum ya dakatar da komai wa kai kai alaka ku ka san yana saba wani application din yana kaiwa da mutum yau sha tara ne ba sat ko lumfifir kai ma ne da shi eh da lalle da shi alfan to kaga biyar tana ya kamata ku ya dakatar eh kaga sai kai amfani da wani gari sai me na'am To, wai mai tambaya na cewa ya halatta mai azumi ya sa gawayi a bakinsa ya wanke bakinsa to ana ji masa tsoron karyewar azumi. In har ya yi bai haɗiye komai na gawayin ba ya aikata makaruhi yana cikin abin da fukawa suka ce wai kurahu yau kulmilhi lissa'i ana karhanta ɗanɗana gishiri ga mai azumi baya kare azumi amma makaruhi ka gane ya yake fa in fa'alahu idan ya ɗanɗana wa majjahu ya tofar da shi wallan nasil ila halqihi minhu shay'un ba wani abu na wannan abin da ya ɗanɗana a bakinsa da ya sadu zuwa makogoransa fala shi alai ba komai a gare shi to ba gauyi ba har irin su makilin da wasu malamai za ka ji wasu suna ba da fatawar wai mai azumi zai iya yin makilin to akwai hatsari a cikinsa gala gawayin ma da bayi da ɗanɗano za ka iya yi ka gama ka tofar baka ji ɗanɗanonsa a makogoronka amma abin da shafi makilin abu ne da yake da zaki zaki da ɗanɗano duk sanda kai ka ji ɗanɗanonsa a makogoronka to ya karya ma dalilin wannan kuma ayi manzara sallama a cikin falalar asuwaki ga mai alwala ai ya ce mutum ya dinga yin asuwaki da ɗanyen itace sai ya ce illa an ta kuna sa'ima ko ba ka yake ba ana so mutum in zai yi asuwaki lokacin da zai alwala ya samu ɗanyen asuwaki sai maza Allah ce sai dai in kana azumi saboda in kana azumi kai asuwaki da ɗanyen itace zai iya karya ma azumi to in ko aka ce asuwaki ɗanye zai iya kare azumi ya kashe da san makilin da asuwaki danye da makilin wanne ya fi danyantaka to sai mutum ya ba kansa amsa manzon Allah dai ya ce in kana azumi kar ka yi asuwaki da danyen itace a zamanin su babu makilin ko to yanzu sai ka kiyasta kai da kanka da danyen itace da makilin wanne ya fi danyantaka wanne zai fi saurin wucewa a ɗanɗanansa a makogwaro. In har manzo Allah ya hana mai azumi yin asuwaki da ɗanyen itace, domin babu aula a hana mai yin makilin yin makilin a cikin watan azumi. To alhamdulillah sai ne. To, wanda tambaya yana tambaya falalar azumin sita shawwali. azumin sittatun min shawali hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma malaman hadisi sun inganta shi yadda Imam Malik bai rawaice shi ba shi ya karhanta ma yake shi bai gani ana yi a garin su ba a Madina kenan yawa shi da Imam Malik a cikin ka'ida ta duk hadisin da ya fita wajen Madina in ya zo masa ta bayan katanga baya kalfan ku yi kayan ku shi bai hana ba amma dai shi a mazhabarsa ya karanta azumin sittatan min shawwal kuma fuqaha'u almajiransa sun ce makafata an yi an yi duka aljahilu bi ramadan kariha malikun sitata min shawwal imam mali ya karanta azumin shawwal ne domin tsoron da yake kar jahili wanda ba ya iya bambanta sittan shawwal da ramadana ya riskar da sittan shawwalin da azumin ramadana wato abin da yake nufi mutum ya dinga gani inda ya sita shawwal ba kamar bai azumci ramadana kuma zamani yanzu an fara mai da abun haka za ka ji ana cewa kai fa kai sita shawwal a abayi ba ai sauran abu kaza kai ka ce azumin farilla eh wai har ma ke ka fara to guda nawa kai to abin da yake gudu din kenan a to kwarai kuwa to wannan duka amma dai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahr ce duk wanda ya azumci wata ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal kuma ya biyo bayan wata ramadana da azumin wasu kwanaki shida a cikin shawwal to kana ka siyami dahr zai zama kamar ya azumci shekara falalar da Allah zai ba shi kamar ya shekara yana azumi kwana ɗari uku da sittin. Har ma shi marwacin hadisin Abu Huraira ya ce dalili shi ai alhasanatu bi ashri amsaliya. Duk kyakkyawan aiki da mutum ya yi, Allah yana linka masa godiyar irinta. To ka ɗauko wata Ramadana mai kwana talatin. Idan aka linka maka shi goma ya zama wata nawa. Ya zama kwana ɗari uku. Duk kwana ɗaya baka kwana goma. duk kwana ɗaya da kai an baka ladan kwana goma in ka haɗa talatin ya zama kwana ɗari uku ko kwana ɗari uku kuma shi ne wata goma ko to in ka zo kai azumi shida a cikin shawwal duk kwana ɗaya an baka kwana goma ya zama kwana sittin shi ne kuma wata biyu in ka haɗa da wata goma can da wata biyu ba shi ne shekara ba wata goma sha biyu to a nan wasu malamai ma suke ganin ko ba a shawwal kai ba in dai ka samu azumi shida a kowane wata ma za a baka kamar ka shekara kana azumi a to tunda a kowane wata ma in kai azumi yini ɗaya za a baka kamar kayi kwana goma tunda Allah ne faɗa man ja'a bil hasanati falahu ajru amsaliha duk wanda ya zo da kyakkyawa guda ɗaya to za a ba shi gomiyar misali a kai ba sai a shawwal ba kenan amma dai manzo Allah ya kayyade wa atba'ahu sittan min shawwal saboda haka yana da falala mai yawa ga wanda Allah ya ba iko amma mutum ya kiyaye bakinsa kar ya dinga yi wa mutane kuri da cika baki yana sittan shawwal kuma kar ya dinga aibunta wanda ba sa yi kar ya dinga ganin su lagwaje ne ko azumin su na Ramadana bai cika ba ba ruwanka dan Allah kake yi shi baka san wani aikin da yake wanda kai baka iya yi kamar kowa da yanda Allah ya ajiye shi alhamdulillah sai me Ya danganta da abin da ya rantse a kai, yawan rantsuwa ba shi ne yake nuna wajibcin kafara ba, sai dai makaruhi ne ga musulmi ya yawaita rantsuwa duk magana da sai ya yi rantsuwa gudun kada da zai yi rantsuwa da za ta zama haramun gare shi ko ta zama masa kafara amma da yawan rantsuwa din ai sai da tuna Aisha ta fassara mana ma'anar la yuwafiqukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da yashashiyar rantsuwa da kuka yi a cikin rantsan ku sai ta ce misulu la walla wa bala walla kamar misali ya ce wallahi an yi kaza wallahi za a yi kaza kaga wannan cikin bada labari ne to wannan babu kafara a ciki amma in ya zama da gangan ya san abin nan ba haka yake ba kuma ya yi rantsuwa kai to wannan shine rantsuwa da ya akan karya wannan kuma haramu ne kace alyaminul gamut rantsuwa wanda take dirme mai yin ta a cikin wuta shine rantsuwa akan karya kaucewa yawan rantsalan tsannan shine mafi alkhairi akan yawan yin rantsuwa wajen ba da labari na'am mutumin da yake azumi zai iya ba da jini zai zai iya ba da jini idan jan jini a jikinsa ba zai sa shi ya tagayyar ko ya gamu da larura shi duk wani abu da yake fita a jikin ɗan adam idan ba maniyi ko maziyi ba fitarsa baya karya azumi sai amai wanda inda gangan yayi yana karya azumi amma in ba da gangan bane baya karya masa azumi amai da mani da mazi wannan su kaɗai ne don sun fita a jikin adam suke karya azumi amma duk wani abu da zai fito kashi ne ko fitsari ne ko jini ne shi ma duka ai an ce jini ko ko ta baki ko ta dubura ko ta hanci ko ta ido fitowar jini baya kare azumi baka ga hadisi maza sallama an rawaito hadisin da yake da ya ga wani yana yi wani kaho da azumi yace a fadara hazali yace waɗannan azumin su ya kare wanzamin da yake yin kahon da wanda ake wa kahon to daga baya kuma sai aka rawaito hadisin da manzo sallama an yi mar kaho a cikin watan azumi sai aka gane cewa waɗancan wanda suke wanda ake wa kahon ne ba yi da lafiya kafa ko da daga yaji dugu-dugu ya ce a zo a marka to ana tsoron in an marka zai ta gayyara to fuqaha'u sai suka tace hadisan guda biyu can ya ce a fadara hazani can kuma shi kansa an yi masa kuma daga baya ya ga ana yi wa wasu bai hana ba sai suka ce wai kurahu alhijamatu lisa'idi kifatar tagrir ana tsoron an karhanta yin kaho ga mai azumi kifata tagarir domin tsoron tagayyar in dama bai da cikakken lafiya kuma a zo a masa kaho a jajini a jikinsa kaga zai kara yin rauni ga azumi ga rashin lafiya ga jan jini to kaga abin zai mara yawa zai kara masa larura to haka nan ba da jinin in ya zama mutum ne mai lafiya zai iya ba da jini kishirwarsa ta azumi da yunwa da ba da jinin ba zai sa ya tagayyara ba babu laifi ba da jini da azumi baya kare azumi sai dai in mutum zai ta gayyara ta kuma makaruhi ne ne? dabbobin nima al'am kenan ko raƙuma da timakai da awakai da shanu kashinsu da fitsarinsu ba najasa ba ne sai in suna cin najasa. Idan aka tsare dabba ana ba ta dusa da ciyawa da ruwa mai tsarki, to kashinta da fitsarinta ba najasa ba ne. In za ka iya damawa ka ci ma ka ci kashin. In za ka iya shan fitsarin ka sha ba ana ta fitsarin raƙumi ba? Saboda shi baya cin najasa baya shanta ina ma ya ganta. Inda yake sahara yake daji. abincin da zai ci ko ciyawar kasa ba shi ba ta yalle ba a jikin bishiya yake ya gowa yake a ina ya gana zasar da zai ci ruwa kuma wani ruwan kwatar ko wannan yamar kaɗan ko kula shi baya yi in ba tafki ya samu ko kogi ba idan lokacin da wani ƙaramin ruwan ku mai najasa saboda haka kashin sa da tsarinsa ba najasa ba ne duk wata dabba da cin ta halal ne kashin da tsarinsa ba najasa ba ne sai dai in tana cin najasa to in tana cin najasa kan fayyanjitu bauluhu wa aziratuhu fitsarinsa da kashinsa ya zama najasa la lahamuhu wa labanuhu amma banda nama banda nono shi wannan baya zama najasa ko da tana cin najasa in dai asalin cin dabbar halal ne ba najasa bane alhamdulillah to akwai masu neman addu'a Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da mu da su gaba daya Allah ka karɓi azuminmu da sallolinmu da ibadunmu da dukkan ayyukanmu na alkhairi. Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da sunukanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da suka rigaye mu. Waɗanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu duka da imani. Masu ba da sadaka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi. Allah ka saukar da albarka a gonakinmu da kasuwancinmu da ruwayenmu da dukkan ayyukanmu da muke gudanarwa. Allah ka sanya albarka cikin matanmu da 'ya'yanmu da almajiranmu da dukkan zuriyarmu. Allah ka yaye muna dukkan wani tsanani na rayuwa marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da jikinsu da aljihunsu Allah ka taimaka mu wanda suke yaɗa wannan karatu a social media Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ja musu bukatunsu na alkhairi Allah ka ja mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إن عداياك وجودية وخطايانا عدمية فلا تقدع عنا الوجودية بسبب العدمية يا عظيم الإقبال وقد قلت ادعوني استجب لكم وانت تعلم سرنا وجهرنا ولا تخفى عليك خفيه اللهم اعد كلا منا سؤله في الدنيا والاخره وامنه في تقلبات الاحوال اللهم حقق رجاءنا واجب دعاءنا يا دائم المعروف يا قريب الاحسان يا واسع العطيه يا متفضلا بالايجاد والامداد والايمان قبل السؤال سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله يا فاكر ما شاء الله